Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin Ra'ayoyin masu saurare.
To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ko masu saurare. To kamar yadda aka riga aka ji rundunar sojin ƙasa ta Najeriya ta nemi afuwa kan harin da ta ce na kuskure ne da ya kashe masu bikin Maulidi a ranar Lahadi ta gabata a jihar Kaduna. Mutum 85 ne aka rawaito sun rasa rayukansu a harin na ƙauyen Tudun Biri. Wannan dai ba shi ne karan farko ba a Najeriya da hararen sojoji da ake dangantawa da na kuskure ke ritsawa da fararen hula ba. to koya kuka ji da wannan lamarin ta ya kuma kuke ga za a iya kawo ƙarshen irin wannan al'amarin wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum BOH Radio Tahiran Abdulbasi mai United daga jamhuriyar Nijar da Magaram. Muna godiya bisa wannan maudu'i da kuka dora mana. Gaskiya a ra'ayina shine gaskiya abin da sojojin Najeriya suke yi ya fi karfin a ce kuskure ne. Shi abu in kai so ɗaya ko so biyu ne za a iya ɗaukan shi kuskure. Idan ya kasance ka aikata so ɗaya ka aikata so biyu ka aikata so uku kenan ko ba kuskure bane ba da gangam ne. Duba da cewa irin waɗannan munanan hararruka sun kai su har guda uku a jihohi na Najeriya. Kenan dan haka wannan ba kuskure bane ba ganganci ne wannan. Ya kamata waɗannan waɗannan sojoji a kamo su a hukunta su wanda Allah ya musu cika a bisa wannan dalili ubangiji Allah ji kansu Allah gafarta musu shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya kamata a ce an je an bi kadin haƙƙin waɗannan wanda aka kalkashe a biya diyoyin su wannan shine ra'ayina Abdul Basi mai United daga jamhuriyar Nijar da magaram ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da Laul Sare Daura daga Daura a jihar Katsina to haƙiƙa muna nuna alhini na wannan mummunan ta'asa da sojojin a jihar kaduna yankin ko ko in ce unguwar tudun biri a karamar hukumar igabi da ke a kaduna hakika mun yi matukar kaduwa da jin hauhin wannan al'amari da ya faru wanda aka sakawa yan molidi masu guna da molidi bam da wai bisa kuskure wannan hidai a ce wai don wannan abu ya sha faruwa a wannan kasar ta mu najeriya ba shine karo na farko ba ko babu inda aka rena ma a najeriya nan ta irin arewa sakamakon malamai da sauran al'ummomi namu suna faɗa a jimi haƙuri akan wasu abubuwan da suke faruwa nan a kudu kwanakin baya wani rasa ran shi kiristan ne karshe ma sai da aka je a majalisa aka yi shiru sakamakon wannan rasuwai saboda girman shi gawar shi mu ko nan no aka kashe amma ba dauki mataki akai ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh BOH Hausa ina fata alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya sunana Rabiu Idris daga Namagaran a jamhuriyar Nijar rayina na yau shine ta'aziyya da zamu wa yan uwan musulmi na Najeriya musamman ma ƙauyen Kaduna hayin biri muna mika sakon ta'aziyyar mu Allah ubangiji ya ji kan wanda suka riga mu gidan gaskiya wanda suka samu raunuka allah ubangiji ba su lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Suleiman Abdullahi Fala da ke nan garin Fambeguwa a cikin tarayyar Najeriya. Na zo ne da saƙon ta'aziyya da alhini da jaje akan 'yan uwanmu musulmi da suke a nan jihar Kaduna, ƙauyen Tudunburi da ke can Afaka a ƙaramar hukumar Igavi nan a Kaduna na sojojin Najeriya da suka suka afka musu da hari na bom har sau biyu suka kashe mutanen da takamaiman adadinsu ya zuwa yanzu ba a sani ba. Da wannan nake kira ga al'ummar musulmin duniya mu fa fahimci inda rayuwa ta sa gaba. Wancan karan an je Zaria an yi kisan 'yan shi'a an ce saboda sun tarewa burtai hanya. To su kuma masu maulidi wa suka tare ma hanya sun tare ma jirgi hanya ko sun tare ma wani sabon burtai din ko Christopher Musa hanya ne mu ji tsoron Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah jinjina ta musamman zuwa ga wannan gidan rediyon mai albarka Allah ya saka muku da alkhairi da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu game da abin da ya shafi kasashenmu ni dan Nijar ne mazauni kasar Libya duk abin da ya shafi Najeriya ya shafi Nijar duk abin da ya shafi Nijar ya shafi Najeriya saboda yan uwa ne mu uwa ɗaya uba ɗaya makauta ne mu addinin musulunci auratayya kasuwanci dukkanin waɗannan abubuwa sun haɗa mu a wuri ɗaya muna miƙa ta'aziyyar mu zuwa ga iyalan waɗanda suka rasu Allah ji kansu da rahama ya sa kwanciya huta ce waɗanda suka jikkita Allah ya ba su lafiya Allah kuma ya tada kafaɗinsu muna nuna rashin goyon bayan mu da rashin jin daɗin mu da nuna ɓacin ranmu game da abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasashen mu na Afirka.
Salam sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Isa Musa wanda ake ce da shi Isa da daga Nyame babban birnin Nijar. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda suka mutu Allah ya ji kansu wanda suka rauni kuma Allah ya ba su lahiya game da wannan hari na zalunci wanda sojojin Najeriya suke ma musulmai yanzu ya kai kashi na nawa sai su kai hari su ce bisa kuskure wani lokaci sun kai ma manoma gonakinsu suna noma an kai musu hari da jirgi an kace kuskure na yanzu shekaran jiya yan maulidi suna maulidi yawa sun san inda yan ta'adda suke Allah ya isa To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka ja mu je.
Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar saurare tahiran barkanku da safe barkanku da warhaka mai magana Muhammad Babagana in kiyaye riman matasa ga mari yana mai jajinta ma yan uwanmu yan Najeriya da game da abin da ya faru na sakin bam akan yan Maulidi na manzo sallallahu alaihi wasallam a tudun biri jihar Kaduna to ubangijin Allah ya ji kan makabatan mu Allah sa sun yi shahada ta mu ta zo mu cika da imani amma ya kamata shugabannin Najeriya suke duba irin wannan tafiya ba talakawa bane suka zama yan 'yan ta'adda an san inda 'yan ta'adda suke a cikin ƙasar nan ba a je aka yaƙe su ba sai masu maulidi kenan mu muka duba wannan abin za mu ce akwai fa lauje a cikin nadi assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran mai magana sagir isaka daga damagaram jamhuriyar nijar to za mu yi tsokaci akan wannan hari da sojojin najeriya suka kai ma talakawa wanda ba su yi ba san hawa ba san sauka ba kuma suka ce kuskure ne jirgi wanda mara matuki suka amfani da shi suka kai ma mutane hari suna maulidi ko ba suna wannan wawo suna zargin 'yan ta'adda ne to a gaskiya ni wannan abin ya bar ni cikin jimami da kuma mamakin irin yadda wai sojojin ƙasa da dukkan abubuwan da gare su na kayan aiki har yanzu suna kai ma mutane tunda kar harin kamar yadda kuka faɗi ba na farko bane a wannan sai a samu talaka a harbe su a ce cikin kuskure ne to a gaskiya ni ina fatan wannan abin gwamnatin Najeriya za ta yi da gaske ta ɗauki matakai wanda suka dace domin kare irin wannan abubuwan su daina faruwa saboda haka bai kamata ba a bar sojoji suna irin wannan kuskuren ana bari yana huce haka nan assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilis Kirezi na Kolobar a yanzu ce da take a Agadis a jamhuriyar Nijar. Farko dai muna isar da ta'aziyyar mu ga wanda suka rasu da su da mahaifansu duka Allah musu gafara. To amma ire-iren waɗanga abubuwa gaskiya ya kamata a ce a cikin musamman ƙasa kamar Nijeriya a ce yau ba a iya bambanta ɗan ta'adda da wanda yake mai zaman lafiya wanda yake gudanar da abu na sha'anin addini. Gaskiya wannan abubuwa ya kamata a sa tsaro kuma a ɗauki matakan tsaro fi sabilillahi kansu. su eh har a ce a ka musu hari da bom ta sama amma ba a sa na'urar da za ta hangowa ta gani ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasabi jamhuriyar Nijar jihar Maradi to yau dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una haka al'amarin duniya yake wannan al'amari da ya aboku a cikin jihar Kaduna ta Nijeriya bai zo mana da ban mamaki ba saboda idan kuka auna kuka gani duka abubuwan da ake yi ma musulmi sun haɗu da kan cewa komi a ce kuskure kuskure to Allah dai subhana subhanahu kana gani kuma Allah ka ɗaukaka musulunci ai 'yan ta'adda in kuka auna kuka gani ta kaka za su zama ɗai da 'yan taron maulidi ku riba ku gani assalamu alaikum biyar hausa kuna tare da wari malam bari bare zuwa dan Nijar mazaunin kasar Libya to da farko sai dai mun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiyar magana ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi bincike don ganin an hukunta waɗannan sojoji da suka kai farmaki in ma da in ma da gangan suka kai to Allah yana gani saboda wannan abun gaskiya ya fi karfin a ce kuskure ne saboda ai kuskure sau daya ke wannan farmaki sau biyu aka kai harin nan shaudin gani da ido sun tabbatar da cewa an kai hari na harko bayan mintuna talatin an zo ana kwashe gawawakin da wannan bam din ya halaka kuma aka sake jefa musu wani bam din daban ai wannan abu ne wanda akwai ayar tambaya a ciki assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa radio tehran suna na uda mamadu a jetkori a karamar hukumar gidigir a jihar zandar a jamhuriyar niger a maulidin da kuka sa na wannan mako akan sojojin ƙasa na najeriya wayanda suka kashe al'ummar musulmi a jihar kaduna mutum 85 wayanda suka ce a bisa kuskure ne kuma sun huto sun nemi afuwa to ni ina jajantawa al'umman ƙasar najeriya kuma ina jajantawa al'umman jihar kaduna muna fatan allah mai jin kai mai rahama allah ya ji kansu da rahama kuma allah ya bada haƙurin wannan rashin e, kuma ina kira ga gwamnatin najeriya da ta hukunta wayannan su sojoji domin sauran sojojin da suke ayyuka su gyara ayyukansu Allah ya zaunar da ƙasashenmu lahiya Allah kawo mana ci gaba mai amfani.
Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Yusu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran. Ra'ayina na yau a bisa kan hari da sojojin Najeriya suka kai a bisa kan talakawa wanda suke biki na Maulidi. To jama'a da suka mutu muna fatan Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu amma dai abin da aka yi bai kamata ba. Kuma ina ECOWAS ga gurin magana. ECOWAS tana ta kace na ce akan Nijar an yi kaza an yi kaza amma kaga mutane ɗari ruwa a kashe ko in ce ɗari amma ko babu abin da ECOWAS ta wuto ta ce. Kenan ya kamata ECOWAS nan ne gurin da ya kamata a yi magana ba gurin abin da bai shahe ku ba.
To masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau. A nan ni Hassan barka a garsidin shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa ku tarbe mu a cikin shirin na yammaci domin jin ci gaban ra'ayoyin naku akan wannan maudu'in